أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to kamar yadda yake gudana karatu da muka fara da wancan sati yau darasi na biyu ne zami na littafin adabul mufrad na imam abi abdullahi muhammad bin ismail al-buhari wanda wancan satin muka fara shi allah da ikonsa yanzu darasi na biyu ne zami ina ga a wancan satin muna cikin muka ce malamin littafin nan ya fara da su kamar yadda muka san sunan littafin adabul mufrad yana karantar da mu a tabi'u da makarimul akhlaq da sauransu a wancan satin muna akan biyayya ta uwaye yayi babi har zuwa babi babi babi 24 wanda dukkan su akan biyayya uwaye ne Yesu mun yi qauluhu wa wasayna al-insana biwalidayhi mun yi babin birrul um ina ga mun yi daya biyu zan mu tashi babun birrul abdi ba hadisi babe na uku ko ko hadibo ka kwa gurin babe na uku babun birrul abdi kenan wannan babe yana karantar da mu birrul abdi biyayya ga uba baba can ya mu biyayya ga uwaye kenan he bambanta ka hadisi da suka yi bayani akan uwa kuma zai ka hadisi abinda suka yi akan baba kenan wannan zai kawo bayani akan hadisi da ya zo akan biyayya ga uwa kuma musamman shi ma baba kenan shi ne ce ma babun babe birrul abdi biyayya ga uba baba kenan al'abdi baba to sai ce sai mu rika bin karatu idan yana karanta ɗaya bayan ɗaya
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وحيب بن خالد عن ابن شبر شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك ثم قال ثم من قال أباك حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أتى رجل نبي, نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تعمرني فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك to a wannan bangaren ya kawo ruwaya guda biyu na birrul abdi shine malam yace hadathna Sulaiman bin Harb bin Qala hadathna Wahayb bin Khalid an ibn Shubur mata Qala samitu abba zur'ata an abi hurairata kenan wanda farko yace hadathana Sulaiman Sulaiman ya zanta mana kenan magana ta fito daga wajen Sulaiman wanda Sulaiman dan bin Harb bin Qali yace hadathana Wahayb bin Khalid shi kuma Sulaiman ya yace Wahayb dan Khalid ya zanta mai ga mai magana shi kuma ya daga ina samu yace an ibn Shubur mata daga dan Shubur mata Qali yace sami'tu aba zur'ata naji aba zur'ata baban zur'ata daga gurin shi ya jiyo shi kuma an abi hurairata daga baban aba huraira kenan muka ce wannan anwani anwani shine ake cire ni isnadi kenan a karanta abin da aka yi ma daga wani zuwa wani zuwa wani har zuwa ga manzan Allah kenan sai aka zo nan daga an abi huraira daga baban aba huraira aba huraira kuma shine abdurrahman bin sahar ad-dausi ko qala aba huraira yace kila ya rasulullah aba huraira yace aka zo aka ce ya manzan Allah kamar suna zamda gurin masu Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka zo zawa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya kenan shine cinan kila aka ce ya rasulullah ya manzon Allah kenan wani ne ya zo ko wani sahabi ko wani ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tambaye shi kenan tambayar da zai mai shine yace kila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah man abaru wane ne zan wa biyayya fiye da kowa baru biyayya waye zan wa biyayya fiye da kowa kenan tambayar da aka manzon Allah ko to zai ba da amsa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka mammaka babaka kamar wacce da ya wuce ko kala summa man sai kuma hallo mutumin nan sai aka sake tambaya aka ce bayan wannan kuma wa kala ummuka hallo ya sake cewa mammaka ne kula dai zan kwaye da fite ce mammaka ne kala summa man kuma yace wa hallo kala ummuka yace mammaka hasu nawa kenan ana tambaya annabi sahabin yana tabi annabi yana cewa wa zan wa biyayya heda kowa yana ce mai ummuka ummuka ummuka hasu na hasu uku to kwana ce yace kala summaman a na hudun da yace kuma bayan wannan wa kala abaka sai yace mai babanka kenan shi ma wannan ruwa kamar waccan ce me take nuna mu muhimmanci inna da baba amma da duk da wannan akan biyayya baba ne ma ka wannan kenan kaga sai da yake ma wa mamma so nawa so uku uwarka uwarka uwarka har so uku to kwana sai ana uku yace ma babanka ni zamu kenan wani kurmi wani lesson muke doka wani hadisi me muke doka eh biyayya biyayya ga iyaye na farko tun da cewa mai man abin ruwa zan wa biyayya fiye da kowa wanda zai zo tsawon farko a girmamawa da biyayya da bai gaza ya ce mamaka kuma wa mamaka kuma wa mamaka sai a na hudu ce babanka kenan zan mu ga baba inna da baba suna da fadala mai girma a kan ƴaƴansu musamman ma wa amma dai ko muka ce bai hanawa don kaga an ce mamaka mamaka har so uku ka fifita ba a fifita ana nuna ma uwa dai ta yi daraja sosai sosai sosai amma dai wajen girmama da sauran abubuwa duka bi zaka musu komi daidai wa daida kuma wannan ruwaya ruwaya ce ingantattawa da buhari da muslim a can ya hudo ta alitayin shi na buhari ko muslim ma ya hudo ta kenan babu wani kalma mai wahala na ko mal abar biyayya ne ko babu wani kalma mai wahala kuma gane shi abinda muke gane akan shi dai biyayya ce akan uwaye musamman ma mamma sai na gaba sai na gaba shi ma ce hadisuna bishir bin muhammadin bishir bin muhammadin ya zanta mana kale yace ahbarna abdullahi shi kuma yace abdullahi ya bamu labari kale yace ahbarna yahya bin ayuba shi kuma yace ya samo daga yahya dan ayuba kale yace hadisuna abu zur'ata daga abu zur'ata wancan dai na saman dai an abi huraira daga aba huraira kenan zai maida ruwaya ta sama ce da wata siga da ta zo shine yace nan a tarjulun can ci aka yi aiki la aiki bai waɗi bayani sai kuma ne ce a tara julun wani namiji ya zo a ta zawa a tara julun nabiya lahi sallallahu alaihi wasallama wani namiji ya zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wata ruwaya ana cewa wannan namijin da ya zo sunan shi mu'awiyatu bin haidata a wata ruwaye mu'awiya bin haidata nan sai ya ce rajulun bai wadu sunan shi ba shine yake cewa mubhamatul hadis a ce rajulun bi gairi zikir ismuhu kenan a tara julun wani namiji ya zo ina ya zo nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama gurin annabi sallallahu alaihi wasallama faqala sai cewa a ina ce mu'awiya bin haidata kenan ruwayoyi sura ta ce na zuwa suna ce ma mu'awiya ne mu'awiya ne ga sauran ruwayoyin wannan hadisin da namiji zo sai cewa annabi ma za ta amure ne me kake umarta ka kamar namiji zo wurin annabi sai cewa annabi me kake kamar me ya zaka bani order din yi abu dai na kirki me ya zaka na farko me zaka bani fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce birra ummuka biyayya ga mammaka ma'aikiyaka menene shi namiji annabi menene farkon abin da zaka umurni da ni da kirki kenan shine ma za ta amurni da ni kake umurta ta kaga bai ce ba jihadi bai ce bai ba sallah bai ce bai ba wani abubuwa sai ya ce faqala bir ummuka sai ya ce kaje ka wa mamaka biyayya summa ada sai namiji na hallo sai sake dawa faqa ya kenan ada ya sake dawa kenan sake refe ta ki ke shirin nan ta farko kenan sake cewa kuma bayan wannan da ni kake umurta ta shine sun ma'ada ke ne sake kuma wa ya ƙara cewa da me kake umurta ta fa ƙala sai annabi har da ya ƙara ce mai bir ummuka ka bi ka yi biyayya ga ma'aifiyarka sun ma'ada na nawa kenan ya sake komowa shi ma sake tambaye shi namijin fa ƙala bir ummuka annan ma annabi ce mai ka yi biyayya ga mamarka sun ma'ada ya sake komowa faƙala biyu umarka ya ce mai ma biyayya da mamaka sun ma'ada rabia a na hudu da ya komo faƙala biyu a baka sai ce to yanzu ka yi biyayya da babanka kenan nan ma'uwa uwa ta daki uku baba daki alakatirin polisi ko kenan na fasara ma za ta amuri ne namijin mece da ni kake da ni kake umurtata faƙala sai kenan annabi na amsa shi birrin ummuka je ka kai biyayya ga kuma ya sake da ya kuma tambaye shi hallo ce mai je kai biyayya ga kenan sai da aka yi wani hasso nawa yawa sun ma'adar rabia na hudun tukwana sai ce mai je kai biyayya da wa babanka a wani hadisin da kuma fridata mai wahala ta amuri ni me kake umurta ta me kake ba ni order me kake sanya in yi min al'amur ne umurni ada kuma kenai sake kokkoma tambaye ada zawwa ana cewa ada ya dawo ya zo tuka ada ne filin kenai sake repeat ya sake mimita da sai ni kike umurta ta yace mai da hannu mamaka mamaka mamaka wannan anan adam na furad ya hudo wannan ruwaye kuma ahmad ya hudo ta a cikin musnad nashi to kenan kaga daga nan ya kare ma dai wannan babi sai ya je babi ina in mutum da in muna ta ruwa da muka wuce inda ba a gane ba kalma ko wani abuwa mu tsaya a wuce guri ina kace a ada a na tsaya a ada sun ma'ada ada fili sai sake dawa ko kuma ya sake da fita ke shirin fi'ilin ada kawai yanzu a ce izin ce wani ya zo sai ce a da ya zo a da muhammadu muhammadu ya zo ko kuma a da ya yi refetan abu da ili haka ke zawa sake abin ko zawa kamar na tambaye ka na ce ba ni kaza kuma sai in sake tambaye ka kuma in sake tambaye ka shi ne filin na ada sai babe na hudu sai ce babun durru walidai mutum zai biyayya ga uwayen shi wa in zalama ko da sun zalunce shi bir biyayya walidaihi uyayen shi inda da baba wa in zalama ko da sun zalunce shi duk shi fi'ili in yazo ko wata kalma ta zo in ta ƙara alif kenan zalama kenan ko da sun zalunce shi su biyu wannan alif kenan ko da sun zalunce shi su biyu shine zai bayani ana sai ya ce حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو بن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتصبا إلا فتح الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحد فواحد وإن أغضب, وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه to wannan ruwaya tace hadisna hajjaj kala hajjaj ya bazanta mana ko ya bamu labari kala yace hadisna hammad shi kuma wazanta mai inda ya samu magana da gurin hammad wane ne hammad shine yace ko ibn kuwa ibn salamata shine ake cewa ibn salamata shi hammad din shi kuma ya samu an sulaiman at-taymi daga sunan gurin sulaiman at-taymi an sa'idul qaisi daga sa'idul qaisi an ibn abbas daga dan abbas waye dan abbas abdullahi bin abbas kale yace kenan wannan abdullahi bin abbas yace ma min muslimun babu wani mutum musulmi ma min muslimun babu wani mutum musulmi lahu walidani da yake tare ko yana da ma'aifan shi guda biyu muslimani kuma ma'aifan nan nashi guda biyu musulmi ne yusbihu ilaihi ma muhtasiba zai wayi gari zuwa gare su yana kyautata musu dan Allah muhtasiba dan Allah duk abin aka ce mota saboda duk abin da zaka yi shi dan Allah ba dan wani ba can a cikin azumi ba ta yi ba samu ramadan imanan wa ihtisaban kenan ihtisab in yazo a kalma hadisi kenan abin kayi shi dan ba dan riya ba ka kai ta makka ba dan a waɗi ba ka sai mai gida ba dan a waɗi ba uwaye kenan shi ne mota ba kenan babu wani musulmi yana da iyayen shi guda biyu musulmi ne zai waye gari gare su yana mai kyautata musu dan Allah shi ne nan fa yusubihu ilaihi ma zai waye gari gare su mota siba yana kyautata musu dan Allah in yayi wannan illa fataha Allahu babaini sai Allah ya bude mai kohohi guda biyu babun koha babaini kohohi guda biyu sai Allah ya bude mai kohohi na guda biyu me yake nihi kohi guda biyu sai ce ma ya ani minal jannati abinda ake nihi kohi na daga aljanna kenan kana da inna da baba ka yaftata musu dan Allah Allah yana bude ma koha guda biyu daga aljanna to sai ce wa in kana wahidun fa wahidin in ya kasance ɗaya ne to ɗaya me yake nina in ya kasance kenan ɗaya ya mutu a cikin ma'aikon sauran ɗaya sai ka kyautata wa ɗaya kenan an buɗe ma ƙoha ɗaya kenan shi ne cewa in ka da wahidun in ya kasance ɗaya ne cikinsu fa wahidun to nan ma an buɗe ma ɗaya ke cewa in aga daba ahadu kuma idan ɗayan su yi hushi kuma a kan shi wa in gadab hushi aga daba gadab hushi wa in aga daba ahadu kuma idan ɗayan su yi hushi lam yadda Allahu anhu Allah ba zai yarda da shi ba shi yana wa in aga daba ahaduhuma idan ɗayan su yi wushi lam yarda Allahu anhu Allah ba zai yarda da shi ba har ta yarda anhu har sai shi baban ko inna da zai wushi ta yarda da yara kila sai aka cewa ibnu abbas da yake wannan labarin sai aka ce wa in zalamahu ko da su inna da baban sun zalunce shi kala sai ibnu abbas yake eh wa in zalamahu ko da sun zalunce shi ayana samun wataran uwaye a ce sai hakuri ko ko ana ce a kai hakuri da su irin wannan akan wata na kai da kake da gaske to ko da awannan ne a magana ibn abbas wa in kana hadis da afahu albani walakin lahu shawahid alhadis ruwa da afaha albani amma dai tana da shawahid wanda take nuna biyayya da uwaye wa in zalama wa in dai ba akan abin da ya shahi musulunci ne ba inda kawai ake sabawa iyaye abin da ya shahi musulunci ran ladi ya yi gidan coci ce dole kai zaka yi kuje tare kai juma'a zaka ce ko to misali wannan ko kuma sake na bauta gomiki ko doguwa ko wani aljani shirka ta zahiri ka gani na aiba a biyayya da wai ko kuma su yau giya yi kaza da ba biya da yayi amma ne irin wannan wanda dai kamar zalunci da yake nuna na baki ai da ko wanda zai si zai si da yawan dimi kai kaza kai kaza kai kaza kenan ko da suna ma wannan aka ce kenan ka kai wushi kai hakuri an gane to wace kalma ne hala aga daba muka ce menene gadab kushi fa bayni kofa guda biyu me yake ne kofa aljanna mu wata sibar duk abin da zaka yi shi dan ne dan Allah ba dan riya ba kamar shine man samu ramadana imanan wa ihtisaban duk abin da zaka yi shi dan ne mai da Allah to sai babe na biyar sai ce babun linil kalamul walidai in aka ce lin tausasa magana linil kalam tausasa magana li walidayhi ga ma'aifan shi inda da baba kamar waje ka kalmar lin alqur'ani lin tausasawa wa kullahu ma qawlan lokacin da aka aika Musa da zuwa Fir'auna ai ta aka in kai ka ga mai magana tausasa qawlan layyina kenan ka ce layyin da lauci magana tausasa magana ne dadi ba ta kyara ba shine kaulin layyina yana shine ce babun babi wanda zai ma bayani linil kalam tausasa magana liwalidayhi ga iyaye sai ce
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني قيسلة بن مياس قال كنت مع نجداتي نجداتي فعصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسعة الإشراك بالله وقتل النسمة والفرار من الزحف وقذف المحسنات وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لي ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحين والداك قلت عندي أمي قال فوالله لو, لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر to wannan wani babu ne muka ce linul kalami li me lin sausa magana to wannan ruwaya ce ma ita ma a nan adabul mufrad ta zo ibnu abi shayba ya hudo ta bai haqi ya hudo ta sunan da kubra kuma wasahahu albani fi silsilat al ahadith sahiha albani ya inganta wadda wannan ruwaya shi ne tace hadathna musaddadu kala musaddadu ya zanta mana ko ya gaya mana ko ya ba mu labari kale ce hadasna isma'il bin ibrahim shi kuma wa zan ta mai ce isma'il dan ibrahim kale ce shi kuma yace hadasna ziyad bin mihraq shi kuma wanda ya gaya mai ziyad dan mihraq kala hadasni aisalat bin mayyas kenan sai yace shi wa ya gaya mai aisala dan mayyas ya gaya mai kale ce kuntu ma a najadat najadat nan wata firka ce daga cikin hawarish hawarish ai sun mutu zamanin ali bin abi talib to najdat tana cikin wata firka na hawarish shi kuma yana daga cikin usulikin hawarish ya kafiruna bi kulli sagira suna kafirta mutum da tsallaki kadan ma ai da kai kaba'ir da kai kuma sagair to su najdat a cikin usul ɗinsu suna kafirta mutum da tsallaki kadan kenan najdat na jalayi kenan wata firka ce ta hawarish najdat kuwa firkatun min muka ce mace ce firka ce na hawarish ashabin najda ake ce mai bani amir alhanafi kenan min usulihim min usulinsu yakfuruna fi sagira to yace kuntuma a najdat muna tare da najdat su wannan masu kafirta saboda karamin laifi kinna fa asabtu zunuba sai na yi wani zunubi shi ya ce yana tare da najda sai ya yi wani zunubi to dai wani zunubin ya ce la'araha illa min daga bayan ba na ganin ta sai dai daga cikin manya-manyan zunubai take abin da ne saboda su sun kasance suna kafuta daga manya-manyan zunubai to ya ce fa zakatu zalika libin umara sai na zo na gaya wa ibn umar wannan zunubin kala mahiya sai ibn umar ya ce wanda zunubi ne qultu kaza wa kaza sai nace mai kaza da kaza ne ne bai ambata ba bai izlimin ne qala sai ibn umar yace laysa hadhihi min al-kaba'ir wannan da kawai bata cikin manyan manyan zunubai dan mai ai zunubai da kwai saga'ir kanana ko da kwai kuma kaba'ir da kwai kuma akbarin kaba'ir da kwai manyan zunubai kuma da kwai manyan manya zunubai to kenan wannan kuma ba shi dai talabi da mai ya sai ce yana tare da suwa wata firka ta najirat ko su ko najirat mai usul su su yi kafiruna suna kafirta a karamin laifi ba ko to sai yi wani laifi da ya laifi sai yake ga laifin nan menene yana daga cikin yawwa sai ya je gawa shi da fazakatu zalika libin umar sai ya je ga ibn umar wa ibn umar abdullahi bin umar bin hadab kala mahiya sai abdullahi dan umar ya ce bitece qultu kaza wa kaza sai ce kaza ce da kaza ya zara su ko bai zara su ba bai zara su ba kala sai ibn umar ya ce laysat hazihi min al-kaba'ir wannan laifin naka bai cikin manyan manyan zunubai sai ya ce kunna tis'ul su manyan zunubai guda tare shi ne zai zana ne kunna tis'ul su manyan zunubai guda nawa ne to sai mu bi su fasara su na farko me al-ishraku billahi yin gama Allah yi wa Allah kishiya gawa Allah egal kamar da Allah biyu duk abinda sai Allah yake kamar da wani yanayi shirka ga Allah na biyu wa qatalun nasma da kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta nasma kashe rai in haka ce nasma duk abin mai rai shi na sama amma dai na abin da yake ni kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta ai a musulunci ba kawai haka baka je ka kashe mutum da gangan ka kashe mutum shi ne katal na sama na nawa na biyu na uku wa firar da tserewa gudu minan zahabi ana yaki da fi sabilillah lokacin jihadi ana jihadi kai ka ware ka tsere kenan ka tsere ai ka sa rauni wasu ba ka si to shi ma sai na nawa wa qazaful musina da in aka ce musina mace katangagga kamamma da iwa mace kamamma kazafi da iwa mace kamamma kazafi da wani aka hana da kaga mace ba ruwanka ta shiga nan ta hudu nan mai ta yi il iska ce a unguwa kana leka kana zama wada dai ta wuce ka ce il iska ce ba ruwanka ba ka sani ba shi musulunci shaidar zina ma da aka ce musulunci in kai zina amma bulala a yi menene ai ba daga kawai boni ya zo ya ce kai ake wa bulale sai an samu shaida nawa kuma shaida wurin sai sun ganka turmiyar da ɓarya kamar yadda tandun kwalli ake fasa tako tandun kwalli da wannan ita shaidar zina wai sha'ani gare ta sai an ganka turmi da taɓarya ko da ayyar malam fiko suka ce sai uku suka gani na hudu ya ce shi bai gani ba to su uku sai a musu bulala sun mai karya eh dan wannan hukunci eh ba kawai haka ne ba da kaga mutun ya shiga ya huta ya leka ya gausu ya yamma ka rika ce mata il iska unguwa ta yi kaza ta yi kaza ka gani eh in ka yi mata nasiha ka mata in ba ka yi baka sai eh ba kai ka kai wa'azi mar amikum mun kada ne ko da yau kenan na nawa wa qazabul musana da da iwa mace kaman ma kazafi wa akalin riba da cin riba wa akalin malil yatim da cin dukiyar maraya wa ilhadu da zalimci fil masjid a cikin masallacin harama can masallacin harama akai hari ko akai wani abu wallazi yastaskiru da kuma yin wanda yake izgil yastaskiru sukhriya yin izgili yastaskiru wa sukhriyatu jalai izgili wa buka'ul walidaini min al-uquq ya kama zancen da yake sijan da muke wa buka'ul walidaini da sanya inna da baba kuka minar uku don saba musu ka sa uwayenka su zub da hawaye ai babu gunsu ba zaka yi da kawai abin da zaka yi ko ta zub da hawaye ko ka sa baba ya zub da hawaye ko uwa ta zub da hawaye shi ne wabu ka'ul walidaini da kukan uwaye minar uku idan saba musu to guda nawa kenan guda to mu zana al-ishraku akan sa fada al al-ishraku billah tilla al-ishraku Billah.
menene shirka da Allah me shirka da Allah hada Allah da wani.
hada Allah da wani dan duk abin da yake Allah ga kurun rahim ne innahu man yushriku billahi faqad harama Allahu alaihi janna duk abin da kake yi laifi duk abin da yake yi Allah ga kurun rahim ne in dai ka je wa Allah da tauhidi Allah iya iya gafarta ma a ƙarshe ka samu shiga aljanna dalilin hudace ta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai in ka je da shirka ba gyara direct ne kawai shi shirka khalidi na fi hali khalidi na fi hali magana ne khalidi na fi hali amma da duk wani laifi da yake Allah zai iya gafarta ma banda shirka ita shirka ita ce khalidi na fiha duk zaka khalidi na fiha khalidi na fiha amma dai kaje kai kaza kai kaza Allah yana iya gafarta ba so dai ayi laifin amma dai kuma kaka ji wannan kai amma dai in kaje Allah yana iya gafarta ma duka to na biyu katale na sama me katale na sama kashe rai da Allah ya haramta domin ba a kashe rai innahum ne akan akan kisasi a musulunci na nawa na uku al-irhabu min az-zahm hirar shine tserewa abun da ake yaki fi sabilillah to qadaful mursalat kazaful musalat menene mace kama ma ka jefe ta ta wuce ta yi zina ta yi kaza ta yi kaza to wa akalin riba da cin riba to wa akalin kullu mali da yake da cin dukiyai ilhadu fil masjid da zalunci a cikin masallacin harama sai ce wallazi da wanda yake izgili haka ce izgili ne duk izgili da addini ko kuma abin da ya shahi addini duk abu ko kuma wani yayi wani abu na addini kamar izgili ko kuma izgili a haka kawai kai ta izgili duk abu da wanda ya shahi izgili ya shiga wa buka'u walidaini da kukan uwaye don saba musu abubuwa no kenan tara tara kenan wannan guda tara ibnu umar yace su ne manyan zunubai to sai ya ci gaba da ce mai kalali ibn umar sai dai sala ce kalali ibn umar sai kuma ibn umar bai cin ya zana mun ka bayar innan guda tara sai ya ce mini kalali ibn umar sai ibn umar ya ce mini a tufar ruku minan na shin kana tsoron shiga wuta a tufar ruku jalayi alhau shi ne tsoro a tufar ruku minan na kana tsoro a tufar ruku ba rabuwa ne bana kana tsoro a tufar ruku minan na kana tsoron eh a tufar ruku minan na kana tsoron ka shiga wuta wato hibba an tadkhulul jannata kuma kana san ibn umar ya tambaye shi wannan tambaye ko ai kuwa aka tambaye shi wannan tambaya zai ce eh ya ce qultu eh wallahi eh wala rauci ne kaga da wasu ai yi miki jago to kuma qur'ani wa za eh a cikin qur'ani ma da koyi yayi eh wa rabbi asalin kalmar eh la hawla rabbi ce eh wa rabbi a cikin qur'ani ma sai ya ce eh wallahi yi wallahi yi ko aka tabe shi kana tsoron wuta kana so ka shiga aljanna ayya zaka ce yi wallahi to sai kenan zai bashi hanyar da zai shiga ko kala sai ce mai a hayyun walidaka iyayenka suna raye kenan inna da baba suna raye ultu sai ce indi ummi baba ya rasu amma dai indi ummi ina da uwata a raye kala sai ibn umar ya ce mai fa wallahi na rantse da Allah lau alan da halkala da ka tausaya mata magana da ka tausaya mata ta ka tausasa mata zance duk abin da yake na zance kana tausasa mata wa ada amta hatta ama kuma ka ciyar da ita abincin da kake ci la tadkhulanna jannata da ka shiga aljanna mashtanatar kaba'ir akulka ne zance wannan kaba'ir mun gane kenan idan ka nisanci wani abubuwan tare ce bai kuma ka kyautata a mamman nan taka ka ciyar da ita abinci to ya ka shiga aljanna ko ba kana li ibn umar a tafar ku bin nan kana tsoron wa tuhibbu an tadkhul janna kuma kana so yace qultu eh ina so kala a hayyun walidaka inna da baba suna raye qultu indi ummi kala fawallahi lau alanta lahal kalama da wa amta hatta ama la tadkhulanna jannata da ka shiga mashtanabtal kaba'ir akul ka lisanci gasirin guda nawa eh kenan in dai ka lisanci wannan guda tara ga kilan shiga aljanna inda da baba shi ne ke ne to babu ta kalma mai hada ko ilhad zalimci ina ne babu ta kalma mai hada mu ce ya ilhadin zulm zalunci a cikin masallaci kuma nan a farko bin nan muka ce khauf tsoro lin kuma tausayawa ba wata kalma mai wahala to ci gaba حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الظل من الرحمة قال لا تمنع من من شيء أحبه
ahabba أحباه to sai ya ce hadasina abu nu'aib abu nu'aib ya zanta mana kale ya ce hadasina sufiyan shi kuma sufiyan ya zanta mai ko ya bashi labari daga hisham dan urwa urwa dan zubairu shine ya ce an uratu bi an abihi kenan an abihi kila shine zubairu bin awwa kale ya ce wada Allah can da yake wa atil lahuma janahal zulli min rahama wannan aya alkur'ani ce ko kenan shine zai ce wai mi wannan aya take ne me ya fasara ta wahafid lahuma me ya fasara ta waje fasara ka kashin kasaka saka ka sassauta musu fuka-fukanka na jin kai to mutum yana da fuka-fukai ai mutum yana da fuka-fukai ai yana da manga hannun shi kenan wannan kamar kinaya ce ko majal aka juya ma kamar yanzu tsuntsuwa kaza in ce da suka zuwa take to haka ake sofa uwa ne kenan dan sosai kenan ai mutum bai da fuka fuka kenan ɗaya kenan na biyu kuma ka daga musu kai kai girman kai shine kenan kenan in tsuntsuwa yanzu kazan ka zo da kari ɗiyan ta ai tun me zo ta yi haka sai shi ɗiyan shiga ƙasa idan me take musu to sai yin da kare su to haka shi ne gini wani aiki haka ake so kawo uwayenka ko kuma ka daga musu kai girma kai kenan shi ne ce ita wannan ayat ta ce ka sauƙaƙa musu fuka-fukanka na rahama abinda take ni la tamta ne an shay'in ahbahu kakkake duk abinda suke su la tamta ne kada kaki min shay'in ahabbahu su suna san shi ka gina gida a wani unguwar zaka kaura sai suka ce ka kaura ka je zaka je karatu ka samu burus zaka je can wata cika ka je sai ka hakuri eh eh misali bi wani eh sai dai da lallaba in dai suka ce busu ai albarka ake nema sai ka je kare karatun ka zo ka zo dan giya ko ko na baki albarka ake nema tsaba eh kenan shi ne na la tamtani kai ko garin wanzu zaka je karatu ko ka ta cika ka je ba ka je ba na'am ko madina na'am a ce madina zaka je in dai ai ba farilla ce ba ai ba farilla ce ba na'am eh yanzu ka ce zaka je umma eh abu ai farilla ce aka ce ko da umara ba mata ce ka je wanda ka zauna ba ka je ba na'am misali kenan shi ne la tamtani kai ka hani da dukkan abinda ba suke so in dai ba farilla ba sallah yanzu ce yanzu shi wancan sa'adid wannan sa'ad bin waqqas sa'adid bin abi waqas shi ai da ya shiga musulunci sai uwa tace da ku hadisin shiga ba sai tace ba ta ci ba ba ta sha ba sai ya bar wannan addini to wanda ai musulunci ne eh sai zo ga annabi ya sai da zai sai aya ta soko in jahadaka ala an tushrik ma laysa zaka bi ilmin fala ta dinu ba anan ne kadai ba abiya da uwaye abusa in suka yi jayya da kai abusa kai shi ka abusa abinda ba ka da sani da kai shi abu na wajibi farilla to baka bi su ba anan kaga shi wani sabi bai bita ba sai ya ce mama hakuri zaki irin naki nawa ne wanne wuta asa wannan wanne wuta asa wannan bana bar musulunci ba tunda na aicha ta yayi mi ya wuta daga musulunci kenan ba in je umara ne ba ai umara ne ce sai ce kaka je ka je eh ai karshen da ibada ba zuwa umara ba to zaka je umara sai maka ta ce kaka je iya hausa ai ba san ba farilla ce ba amma abu farilla ne kawai ake jayayya Wa- ma laysa ya kai farilla ko kuma shirka ko kakai kaza shi kadai ne ake jayayya to sai babu na shidda yace babun jaza'ul walidaini sakamako sakewa ga inna da baba a iya sakauta musu me zakai ka sakauta musu sai yace
حدثنا حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزي ولد والد la والد yajzi نعم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه faya في فيعتقه to Na'am.
bayana sai ce na abin da yake ne yace Ubaysa ya bamu labari shi kuma daga Sufyan dan Suhayl daga Abi Salih daga baban shi an Abi Hurairah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ala Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan ruwaya baitin ta zo ana adabul furat hallu muslima ya hudo ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yajzi walidun walidu yaro baya iya sakautawa ma'aikin shi illa an yaji duhu mamlukan sai dai in ya same shi bawa kamar an kama shi yana uban aka kama islam yes uban aka yi haka aka yi ya zama to bawa to sai yaron fa ya shi yahu sai ya je ya sayi baba fa yi utuku sai iya tashi ya bashi ribar kenan annabi dai ya nuna ma darajar dai abinda zaka yi ka saka ta uwaye shine ce sai dai in ka same shi yana ne mamlukan babu bawa abdan fayyashtari yau sai ka sai baban naka sai ka yau ta shi ka ba shi ribar to na gaba ma irin shi ne jika
حدثنا عادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي أبي يحدث أنه شهد بن عمر ورجل يماني ya dufu يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إني عذعرت أذعرت ركابها ركابها لم لم أذعر.
أذعر ini laha إني لها بعيرها مذلل to ita wannan ruwaya ta ce hadasina adam adam ya zanta mana shi kuma ya ce hadasina shu'uba daga shu'uba kala hadasina sa'id bin abi burdata shi kuma shu'uba ya ce sa'id dan abi burda ya zanta musu kala ya ce sami'ta abi yuhaddisu ya ji baban shi yana faɗi me ya ji baban nashi ya ce na wani ya ce annahu shahida ibn umar shi baban nashi ya ga shahida halarta ko gani ya ga ibn umar wa ibn umar abdullahi dan umar dan hadabi sahabban manzo Allah to yace ya ne ga umar ya ga ibn umar a ina ga ibn umar yace ya ga ibn umar ne zamanin haji zamanin haji ne an yi haji da aka ji haji sai kun san da ai yanzu ne da duniya ta ci gaba muke zuwa aljeli lahiya da tun daga nan ka shiga bis ka je ne daga nan ka shiga jirgi ka je lahiya da rugo to da ai muke zuwa ai a kawa ko wanda suke furanciyar ma daga saudiya su yaman siri ai su ba biske zaba a kafa ai da nisa to an shi zamanin hajji ne da kwai ibn umar yana gurin hajjin ya zo sabon manzan allah kuma sai wa rajulun yamaniyu da kuma wani namiji mutumin yamen shi ne nan wa rajulun yamaniyu da wani namiji mutumin yamen ya tsufu bilbaiki yana dawafi ga ɗakin allah ka'aba hamala ummuhu wara a zahari shi wannan mutumin yaman din nan ya burki uwar shi a gadan bayan shi ya goyi uwar shi kenan wafi uwa tsohuwa ce kenan sai ya goye ta kamar yadda ke goyon yaro yake da wafi da ita shi ne nan wa rajulun yamaniyu da rawanin namiji mutumin ya dogo bilbait yana yana da wafi ga daki hamala ummuhu wara azhari ya doki ya doki ma'aikiyar shi a gadan ya goye ta ya kulu yana cewa waye ke cewa shi wannan rajulul yamani ya zo duk a kisa yana take tun daga can shi yake goyen kuwa tashi tun daga yemen har suka zo suka yi haji kuma a cikin gari ma duk shi yake yawo da ita bai bari ta hagu na rakumi ko wani abu shi yake goyen ta a gadan bayan shi ko ida ke yawo to sai yake alfahari da wanda shi mutumin yamin din nan yake jin daɗi kuma har yake nuna dai shi ya kai ya kai gaya a gurgin tabuwai kenan shine yake wannan kasida ta kasa wannan waka shine yake cewa inni laha ba'iruha muzallalu il uzirat likabuha lam uzaru da kwai baitin na gaba bai kashi bane sai ya ce hamaltuha aksar ma hamaltani fa hal tara jazaituha yabin ummur bai ka baitin nabi ba kenan muke dina inni laha ni a gare ta wace mammai ai ya goyi ta ko shine ce inni laha ni a gare ta ba'iruha raqumunta ne muzallalu horarre kamar kamar ni ne abin ni ne abin hawanta kuma muzallalu horarre kenan ta abu a hore ki kenan duk inda aka ce kwana nan zai kwana bana kada ta ba in rabu ba hore ne ba ai sai kada mutum to ni a hore nake bana kada ta ba bana dige ta ba haka zan je da ita inni ni laha a gare ta badiru hara kuma ta ne muzallalu horarre in uzirat rikabuha in abun hawanta sun kosa lam uzaru ni ba na kosawa yana in abin da ta hau in rabu ne ko na abuwa aka zo harshen da shi ayya gaji ko to in su sun gaji ni ba na gajiya sai ci gaba da cewa bai kashi ba da hamaltuha na ɗauke ta na guye ta akasar ma hamalta ne fiye da yadda ita ta ɗauke da a can baya ba halta rasha zai tuha ya bin umaru to shin kana ga ibin umar na sa kauta mata eh ya ga sahabin nan mun gane kenan ya sha wahala da kamar shi ya auna ga shi wannan rajul yamani kamar a can da yana yaro ta dan goye shi ko yake ga kuma yanzu nan goye ya gande mata tun daga Yaman ya zo haji da ita a gari ya sha wahala da ita kenan shi ne ga yace ya doke da hiya da yanda ta doke shi to kana ga ibn Umar na sakauta mata so shi ne yace na sun makala sai yace ya bin Umar ya ya kai dan ibn Umar sahabin manzo Allah a turani shi sai tuha shin kana ga na sakauta mamma wani aiki ne kala ya sa kwata mata kala sai ibn umar ce mai la la la no wala bi zafaratin wahida ko da da nishin na guda guda ba wahala bane yano da wani mai da dokar ciki yace baka sa kwata mata ba ko da da nishin na guda guda zafara wahida kenan ko da nishi guda cikin nishin na guda da dai ake shan wahala nishi guda na guda baka sa baka sa kwata mata ba magane nishi guda zafara wahida nishi na guda guda wajen aihuwa ba ba sai ai ta nishi ba eh so ko da nishi guda wai abin da kamar yanzu example yanzu mu doka yanzu yanzu misali da mota ka ce expression ta ka saya ta doke ta daga nan ta kai ta yaman ka biya kudin hajjin da guziri na komi da komi a can ka ɗauki yaunin komi da komi kuma ka bi ta kai komi da komi da ita ka yi sha wannan wahal da ita shi ne ka yi wannan ya ce to kamar na sa kauta mamma kila ai yanzu haka ibali in kudin da kai wannan a hidda da kana yaro renin dama kuma kai ibali yanzu sai dai wajen kat a san kilo ne yawa ne ai zaka ko to in kai wannan wai ka saka wata mata kenan shine misali yanzu kenan sai ibnu umar ce a a huda da nishin na guda guda baka saka wata mata ba kai ba kenan ba ma zancan a yi a gama abu ko da nishin na guda guda baka saka wata mata sai ga wannan mutumin yana shi mai cewa inni lahaba iruha muzallalu to sai ci gaba da ruwaye munan da ya saka bako wani sai ce sun makala ibn umar a turani jazaituha shi wannan mutumin liman yace ya dan umar kana gana saka wuta mata kala yace la wala a a a a ko da bi zafaratin wahida da nishin na guda guda baka saka wuta mata ba to kwana anan sai ibn umar aka ce sun madafa shi ma sai shi da wafi fa a ta makama ya zo makama ibrahim fa sallah raka a ta yi ya yi sallar raka a guda biyu sun makala sai ya ce ya abi musa ya kai baban musa inna kullu raka a ta yi kowace raka a guda biyu da ake a nan makama ibrahim takfir ma a mama tana kankare laifin da yake gaba da baya kenan tsakanin raka a biyu biyu in kai raka a biyu dillahin da kai ya kankare ma sai dai mu mi muke doka a wannan ruwayi zancen uwa idan dai yana gurin ka'aba ne aka yi action ina da wanne ka zancan abinda aka yi a gurin kenan amma dai mu aka wani cije muke na mamako eh me ka yi ka mu zancan ka'aba nan zancan dawafi na ibn umar raka'a biyu dan an yi action in a a gurin to mu kuma mu saki fasara hadisi kenan yace hadathana adam hadathana shuba ko kasamitu abiyu hadis ya ji baban shi yana bada labari ko sai yace annahu shahida ibn umar baban nashi ne ya gawa ibn umar kenan me yake ne na baban shi ne ya ga ibn umar a haji an zo haji zaman haji kuma a gurin da kwai wani warajulu yamaniyu da kwai wani namiji yamaniyu mutuma yaman kenan mutumin yaman shi ma namiji ne ya zo haji da shi da mamashi to ya dubi bilbeti yana ya dawafi shi ne gewaya ɗakin allah shi namiji yana yi hamala umuhu wara a zahari ya goyi a ba a gadon bayan shi kenan nan duk bai kama ba abin yayi rezi ma abin ne amma da zai gane sai shi ta yawo da ita a cikin garin makka da madina duk wani uzurin ta a goye yake duk wani abu shi ne motar ta duka tun daga yamma din har zaguwa makka kuma da ayi da yawo cikin gari duk wannan shi namiji shi ne motar goye kenan haji cikin kenan abin da yake shi namijin na yaman yana wasa kan shi kenan yana ga yayi abin kirki ko shi ne yake cewa wannan wannan kasida ko inni lahani a gare ta ba'iruha raqumunta ne muzallalu horarre in uzirat riqabuha in abin hawanta sun kosa lam uzar ni bana kosawa kenan ni ban na gajiya shine sun makala sai kuma je ga sahabin annabi ibnu umar kenan zai wa ibnu umar tambaya shi na ga abin kirki ko a turani jazaituha shin kana gana na sakauta mamma wani abin da ne ya ce ya wala bi zafar da ma'ida ko da ne nishin na guda guda kenan na ina kalma mai wahala zafara nishin na guda guda ba iru ha wannan dubai da wani wahala ko to sai kenan me yake karanta da mu wannan sakamako kenan na uwaye ba a iya ba a iya biya dan kaka girma misali ka taso ana talauci uwayen ka lokacin nan suna talauci ba sai ma ba diga mai tsada ba sai ma ba kaza ba sai ma ba kaza yanzu Allah ya fara kuɗi ka sa cikin kilimatizar mota mai tsada ka kai su haji kai kaza kai kaza kai kamar ka sakauta musu ba kai komai ba walau bi zafaratin wahida ko da da nishin na kuda guda ba kai ba kenan ko da ai ekibalin abin kila kai yau da naka da suka doka can a auna kudin ne bai kai miliyon kaza kai kuma ka lullullullum ka musu abin da kai a a ba ka sakauta musu ba kenan ba ka iya sakautawa uwaye musamman musamman uwa kamar yadda ya faɗi wannan to sai ruwaya ta gaba lokacin ta shiga lokacin ta shiga حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي خازم عن أبي هريرة عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه يستخلفه مروان وكان يكون بذي الخليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمته ya ummata يا أمته ku aka ban karatu gaba da ku rika tsaye daga ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا fatakulu فتقول رحمك الله كما ربيتني كبيرا barrantani نعم كما بر كما بلغتني بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله to ita wannan ruwaye ita kuma tana nuna mu mai yanda sahabban manzan Allah ne suke game da uwayensu yanda suke game da uwa shine aka kawo misalin Abu Huraira Abu Huraira ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah kuma wanda ya yi kowa ne zamtan manzan Allah shine yace mu Abu Huraira ya kasance zamanin Marwan bin Hakam shi yana shine wakilin Madina an baɗin Marwan bin Bena sai wakilta Abu Huraira shi zai tsare kamar gari shine shugaban gari to lokacin nan gidan Abu Huraira yana wani guri inda ake ce mai Zulhulaifa a garin Madina a nan gidan Abu Huraira yake ita kuma uwar tashi ita ma tana wani gida to kullun da sahi nan zai nama ita haƙƙin uwa in kuna tare kullun sai ka je ka gaida su sun ma addu'a kenan kullun da sahi a ba gurera in ya tashi bai tafiya gurin aikin shi ko gurin gonar shi ko gurin sana'a shi ko ofis ɗin shi ko mene sai ya je baban ya rasu kowace lokacin nan sai ya je jeje kofar ɗakin nata ya mata sallama ya mata addu'a ita ma ta mai addu'a shi ne nan ka ɗauko makaranta ya ce haddasa abdullahi bin salim abdullahi bin salim ya zantar da mu ƙala ya ce haddasa na laisu ya zantar da mu ƙala haddasa na khalid bin yazid shi kuma da khalid ɗan yazid an sa'id bin abi hilal daga sa'id ɗan abi hilal an abi hazim daga abi hazim an abi murrata maula aqil daga abi murra maula aqil anna aba hurera aba hurera kin zama hada da hadisin daga nan anna aba hurera cewa da aba hurera kana yastahliku marwan marwan bin hakam ya kasance yana shugabantar da shi wa kana yakunu bi zukulaiba shi kuma ya kasance aba hurera yana wani gidan shi inda yake zukulaiba kamar sunan karcikin inda ake dokar mikati yanzu fakarat ummuhu fi bait kuma uwar shi kuma ita ma tana wani gida daban wa huwa fi ahad shi kuma yana can wani daban to fa'iza a rada an ya hurja kullum iya nihin zai fita daga gida wa ƙafa alabadiha sai ya zo ya tsaya ƙofar gidan mamman tashi faƙala sai ce assalamu alaiki ya ummata aminci ya tabbata a gare ki ya ke mamma wa rahmatullahi barkatu kenan ya mata sallama na ko fa ta kulu sai ta bayyana sallama ita mamman ta aba huraira sai ta ce kai ma wa alaika salam aminci ya tabbata a gare ka ya bunayya ya dana wa rahmatullahi barkatu fa ya kulu bayan an wasu juna sallama ko fa ya kulu sai ce rahimakin lahu Allah ya ji kanki Allah ya rahamce ki mamma kama rabaita ni sagira kamar yadda kika rene ni ina kare kenan yawa ko shi addu'a kenan Allah ya ji kanki ya rahamce ki kamar yadda kika rene ni ina kare ni fa ta kulu ita ma hallu sai ta ce rahimakan lahu kai ma Allah ya ji kanka ya ma rahama kama barrarta ni kamar yadda kike mini biyayya a yanzu kabira kana babban ka summa idza arada an yadkhula kuma idan yayi nihin zai shiga gida ma kenan nan in zai huta ne yake wannan ko kuma idza arada an yadkhula kenan ya je ya kare aiki zai kuma shida kuma in yazo zai shiga gida ma sana'a da shi sai ya aikata kwatancin wannan kenan me yake nuna mana me yake nuna duk in duk zai huta ofis ya ji ya gaida ta mai addu'a ya mata addu'a in ya komo ma bai fara shiga sai ya ji wurin mamashi ya gaida ta ta mai addu'a ya mata addu'a ya zai dole kare lafiya kenan kullum in zai fita sai ya tsaya kan ɗakin mamai ya yi sallama ai ya ka abin nan a rizini in yi sallama ya gaida ta an tashi lahiya an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma sai ya mata addu'a shi ma ta mai addu'a kamar yanzu a ce yaro ta su tun yana yaro kullum zai wuta yake uwai ta ce Allah kiyaye ka Allah ma kaza Allah ma kaza kuma in ya koma haka kullum haka to irin wannan ne shi ne ake cewa addu'a wanda in aka wa yaro ita kamar uwaye suna wa yaro addu'a tana bin hai iyan iyan iyan iyan iyan yara iyan iyan iyan iyan yaro in ka sa wata albarka ai ba ka ga sai kare bai ta bai iyan iyan iyan iyan ka ba to kenan zan mu tashi ne daga Abu Hurairah lokacin sallahi satan gaba sai mu kara bayani akan sharhin hadisin wannan insha Allah to da fatan abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya kai mu sattin na gaba